إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار barkanmu da sake saduwa a wannan dare mai albarka zai zamo daren asabar kenan ashirin da tara in kuma wata ya fita to dare na bakwai ko? to daren bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 29 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka kamar yadda muka saba kowane sati mai suna nurul albab wallafar babban malami wanda shekhu abdullahi yake kiransa da shaikhul islami a shaikhu muhammad a shaikhu usman ibn muhammad ibn fodiye rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na goma kenan a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna fata ya zamo shine darasi na ƙarshe to dama abinda shi wannan littafi ya kunsa bayani akan wasu al'adu da al'amurra wayanda suka shahara a wannan ƙasa ta hausa fulani wadda shi yake rayuwa a ciki akwai wasu al'adu da wasu da ke da abin musulunci a ɓangaren hausawa da ɓangaren fulani wanda kuma ba su dace da musulunci ba da shi yasa ya rubuta wannan littafi saboda matsayin tunatarwa da wa'azantarwa to daga cikin waɗannan al'amurra shaikhu usmanu yake cewa wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hadhihi biladi yana daga cikin wasu al'amurra allati ammatil balwa fi hadhihi biladi biha wanda musiba su ta game wannan garuruwa gaba ɗaya a dalilin aikata su ko a dalilin samo waɗannan al'amurra ɗin bihaɗin ba'u sababiya ce ai bi sababiha to daga cikinsu ma ya fa'alunahu min algishi akwai abinda hausawa da fulani suke yi na yaudara da cin amana fil buyu'i a cikin kasuwanci saye da sayarwa idan ba fulatani ko ba haushe zai sai abu ko zai sayar to sai ya yi wani abu wanda ake kira da algishu yaudara a wanda lafazin algishu wato shine ka yaudari mutum ta hanyar dibara da wayo eh shi ake kira da algishu wanda a zahiri shi ba zai fahimci cewa ka yaudare shi ba ne Eh, ko ta hanyar cakuɗa kyakkyawa da mummuna no. sai ka sayan masa kuma a matsayin cewa dukan abin mai kyau ne mm. ko ta hanyar abin ma dai mummuna ne a baɗi ne a zahiri ba za a ga munin ba to kuma sai kan nuna masa ai abu mai kyau ne ko ta hanyar ka yi wayo ga mutum don ka ci kudinsa ko ka samu wani abu to shi ake kira dai algishu wanda ya zo a hadisi hadisu abi huraira radiyallahu ta'ala anhu fi sahihi muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kasuwa sai ya ga wani ya kafe buhu na abinci haka yana sayarwa to da annabi ya zo sai ya saka hannunsa a cikin wannan buhun na abinci ya saka hannunsa can ƙasa sai ya ji sanyi e ya ji abincin wanda a ƙasa akwai sanyi amma wanda a sama kuma busashe sai annabi ya ce da shi ma haza wannan mene ne sai ce ya rasulallah an samu matsala ne daren jiya in shigo kasuwa a sabatus sama sai aka yi ruwa ruwan sama sai ya shiga cikin abincin to kuma ban samu dama ya bushe ba kuma shi yasa sai na zo da shi kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to me yasa baka sanya mai sanyin ya zamo sama ba ta yadda in mai saya ya zo zai ga zai ga bai sanyi in yana saye ya saye in ba zai saye ba to amma ya saka mai sanyi can ƙasa sannan ya nemi busasshe sai ya rufe a sama to za ga irin masu sai da shinkafa ko gumi ko gero ko masara ko dawa da sauransu mutanen su malam abubakar to su ne shehu yake magana a kansu 'yan sakai kenan ko to wannan yaudara ce sai manzon Allah ya ce to me yasa baka sanya mai sanyin sama ba eh tunda ga in me sai yazo in ya ga busashe sai ya doka har kasami to sai annabi ya ce man gashana fa laysa minna duk wanda ya yaudare mu mu musulmi to bai cikin mu ma'ana abin nufi ba musulmin kwarai bane duk wanda shi ta wannan hanya yake kasuwanci yana karɓa kudaden mutane manzo Allah ya ce baya tare da musulmi ne amma ba na kwarai ba hadisin yana cikin sahihu muslim to kaga wannan yaudara ce to shi yasa Sheikh Usman ya ce to su fulani na wancan lokaci daga cikin yaudarar da suka yi مثل خلط اللبن بالماء أو غير أو غير ذلك مثل خلط اللبن سنا غرو ينونو بالماء da ruwa idan ba fulatani ya je tatsu nono ga shanunsa kamin ya kai kasuwa sai ya je ya ɗansa ruwa saboda ya ƙara ya ƙara yawa ko to wannan yaudara ne in akwai bafulatinin da ke sai da nono to ya ji tsoron Allah kare ya haka da yake wancan lokaci tun da fulani su suka fi kula duk da hausawan ana samu masu sai da nono a wancan lokaci to ana samun wasu na yi sai su saka nono augairu zalika ko su samu dai wani abu su saka wanda ba ruwa ba to don haramun yadda ka tatso shi to ka kai shi kasuwa hakan shi ne adalci yadda Allah ya halice shi shi nonon tun da ba kai kai shi ba to ka kai kasuwa mutane su saya haka mana amma saboda neman kuɗi a tara kuɗi eh ko a tara ƙwaryai da yawa haka a ciccika su da nono a hada da ruwa kuma an zo kasuwa aka ce ba ruwa kai sun ce a lahiya lau yake ai ba ruwa kaza kaza kaza sai su gyara abun to duk wanda ya sai in an saruwa an ci amanarsa shehu ya ce ya shiga cikin wancan hadisi na mangashana balesa minna wa minhum kai daga cikin hausawa ko fulani akwai waɗanda man izashtara sil'ata akwai wanda zai je ya sai haja shine as-sil'a zai je ya sai kaya gare ka ko tufafi ko wani abu na sayarwa in kun yi ciniki kuka yi yarjejeniya sai daman naira kaza ko dubu kaza sai ce na saida maka sai ce to amma ka bani kayan amma ba zan baka kuɗi ba zan je in dawo to hazaha sai ya karɓi wannan kayan a wurinsa wazahaba shi kuma sai ya tafi sai ya shiga kasuwa ya je yana neman mai saya in ya sai suwa wai dubara sai su samu riba sai ya zo kai kuma ya biya ka har yanzu akwai masu yin hakan to haramun ya za ka ci ribar abinda baka mallaka ba a ka'idar kasuwanci ba ka cin riba abinda ba mallakinka ba yawancin niki kun kai ba ka biya shi ba kaya bai zan naka ba ko ba haka ba to ba ka da izinin sayar da wannan kayan sai ka biya wancan ko da wani ya gani ya ce yana so to ba za ka sai da masa ba ka'idar karatu sai dai ka ce to kayan na har yanzu ba nawa ba ne ka bari sai mun warware da mai shi in mun warware ka zo ko ni zan same ka ko ba haka ba to su fulanin wancan zamanin da hausawa haka suke eh wani ba ni kaya kaza sai damin sai ce to na sai da ma naira kaza sai ya dauka sai ya dinga shiga kasuwa shi kuma wa ka sayan kaza a sai kaza a sai kaza a sai kaza sai ya dan saka wani abu na riba in ya karɓo kuɗi sai ya dawo kai kuma ya biya ka sauran riban shi kuma sai ya sa aljihu wai shi wayo gare to sai shari'a ta ce ba daidai ba ne shi ma ba daidai ba ne sai dai ku yi ciniki ka saida masa wani ga kaya na saida ma kan kaza amma ka tahi ka nemi riba na saida maka bashi ko da baka biya shi ba sai ku yi ciniki ba shi a gani wannan ya halatta ko kuma a'awa ne zo ka zama min dillali ga kaya na zai ka sayar in ka sayar abin da aka samu na riba in baka wani abu amma ba za a yi ciniki an gane a kulla ba tare da yaddarsa ba kuma ka ɗauki kaya ka je kana abin nan amma ya halatta ku yi ciniki bashi kaga na in ka dan da ka daga da kayan to kaya sun zamo naka in hasara ta shigo to kai haza ka biya shi wancan babu ruwa ne don yanzu kayan kana ina fatar an gane to bambancin shi da wannan shi wannan ba neman izinin sa ake ba wayo na za a yi mai kawai a karbi kaya ne an saya sai an je an sayar in an ci riba sai a dawo a biya shi haka suke to wannan ba daidai ba ne haramun ne to shi ne ƙabila an yadda fa'ali rabbi ha samanaha kamin ya bayar da kuɗi ga mai kayan fa'iza na dima in ya je ya yi nadama ma'ana abin da yaka tunanin ya samu bai samu ba yana tunanin ya sai da kaya dubu hamsin sai kaya kila ba su kai arba'in ba ma an gane aulam ya ji bai'aha ko kuma bai samu mai saye ba biribhin da irin ribar da shi yake so sai ya ɗauku kayan nan sai ya mai damu mai su abinsu to ga kayan ka nan gaskiya malam na fasa saboda ribar da ya so ya samu bai samu ko kuma ya je ya yawace kasuwa bai samu mai saye ba shi kuma wannan yana tunanin ai sai ya yi wai sai ya dawo ya ce to ga kayan ka na fasa to a ƙa'ida ma ya kamata wannan ya kai shi kotu ma a hukunta shi eh ya biya shi asarar da ya mai tun da kila inda ya bar mai kayan da wani ya zo ya saya da wani ya zo ya saya au talaba minhu rabbuha ko kuma shi mai asamana ko kuma shi mai kayan ya ce a to ka bani kuɗi na an gane da ya ga awa ɗaya awa biyu bai ga wani ba sai cewa ne ka kamin kuɗi na mana ya ce to ga kayan ka na ma fasa sai tun da kai ba ka da hankuri mun yi ciniki na ce ma zan kawo ma kuɗi kuma ka zo kana damu na to ga kayan ka na fasa an shi kayanka khuz sil'ataka riƙi kayanka a wisbir hatta abi'aha ko ka yi hankuli sai sanda ne sai suwa in kama kuɗinka to wannan ba haramun ba daidai ba ne haramun ne kaga duk wannan yaudara ce amma ta hanyar wayo to sai shari'a ta hana saboda haka ko dai ka zama mai dillali an gane ko kuma ka saya kai su zama mallakinka yasu in bashi ne to kaga bashi yana da ka'idodinsa a sa ajali da shaida da sauransu eh zan sai na sai kayan wane zuwa lokaci kaza zan kawo masa kuɗi an gane eh to wannan malamai suka ce babu wani abu in dai haja ce babu komai zaka iya nan ko da hasara ta auku to kai ta abin nan kai ta shafa shi babu ruwansa eh tunda kaya sun zamo naka eh ana irin wannan hoton sai damin ka zabare in dacir kudi banki in kawo ma kaga duk wannan kuskure ne kaga ya zamo ciniki kaga cinikin a lokacin ya zamo bashi to kuma ai ba haka ake ba shi ciniki bashi daban ne ko ba haka ba sai ka ce tuwa ne ban da kuɗi yanzu sai na je banki na yi kaza da sauransu wadda abin da shari'a ke kallo ta iya can bisa hanya ka haɗu da ɓarayi eh ko ka haɗe ka mutu ko kaga in bashi dai dama an san akwai mai bin sai a biya shi to amma ba a kulla ciniki ba ɗai ka an shi kaya ka tafi wai sai in ka samo kuɗin sannan kuma ka dawo wai ku yi ciniki wannan ai ba addini ba ne to duka kurakurai ne in ba kada kuɗi hannu to ka ce a saida ma bashi bayan awa kaza ko bayan kwana kaza za ka kawo kuɗi sai a rubuta a nemi shaida to shi wani bai masu yan bashi bashi a ce sai an rubuta to kaga ɗan damfara ne kakka yadda da shi wai shi wai a to baka yadda da ni ba to ai shari'a ta ce a rubuta rubutun ma bai isa sai an nemi shaida eh eh eh ya sa shi dillanci kenan har yanzu kaga hilin na wancan ne shi ba nashi na kaga ba sai da mai an kai ba yanzu shi talla an ka bashi dillali ne to wannan ya halatta babu komai za a iya yi kaga nan in kaya sun halaka shi wanga da an ka ba bai biya don ka yadda da shi aminin kana in baka yadda da shi ba kana cewa ya dauka ya je in ya sayar ya dawo kaga ka yadda da shi to yana da kyau a bambanci in kaya sun halaka to naka sun ka halaka kai ka yi hasara shi bai yi hasara ba eh a to dillali ne kai kai gare shi to wannan gaga ya yaudare ya yaudare ka tun farko gaga bai gabata ka abince masa ba in akwai shaida kaga sai ka kai shi kotu kuma ba ka da shaida kaga akwai matsala kenan sai dai kamar ma Allah ya ci amanarka don shi alkali bai hukunci sai da shaida sai da hujja wa min al'umuri lati ammatil balwa to daga cikin al'amuran da musibarsu ta yadu fi hazihil biladi a cikin wannan garuruwa na ƙasa hausa biha a dalilin bayyana al'amurra ɗin a taɓufifu filmi kiyali shi ne tauye ma'auni e lalata ma'auni in za a je awon abinci gero ko shinkafa ko masara ko dawa biziyadati ta hanyar a yi ƙari ga wanda shi ya saya wani kusani ko a rage to shi ma wannan haramun ne musiba ce ba daidai ba ce ya saba ma koyarwa addini in za a yi awo a yi awo na tsakani da Allah ta yadda mai kaya ba za a zalunce shi ba an auna gwargwado awo na ɗabi'a saboda haka a cika mudu daidai cikonsa an gane yauwa eh to wannan shi ne
idan shi mai awon ya ya auna ya zuba Mm.
sai ko kuma wani ɗan kaɗan ya ɗan a matsayin kyauta ko babu komi kyauta ya baka Eh, kaga fakuluhu hani a mari'a Eh, to a dinga ciya kyauta ba gyara ba ne kyauta Ba- Eh, gyara ne eh. to nan kuma in ya zan cilastawa kuma ya zan haramu eh kaka cilasta kaka ce sai ka gyara ne a to ai ba dole ba ne cewa kai ya baka sa'i ɗaya ko sa'i biyu to ba ya baka ba to wanga fa kyauta ne kyauta ana dole to karka ce ni fa sai ka gyara min wani in ba a ba su masu sai su ɗiba masu su a kansu gyara da kansu to sun ci haram ka bar shi in ya gamsu ya baka ya- ya baka in bai gamsu ba ka tafi yanka eh hmm? Eh, babu laifi eh babu laifi inda ya yadda eh duk dai kyautar teta eh eh to in ya ci da sata kaga ai ya zan haram ya shiga cikin al- al- abin da akalu amwalin nasi bi gairi ɗebe an fusihim kenan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to shine haramun ne a to haram sai an ce ka bari inda kana so haduwa da Allah lami lafiya ai ba zaɓi ba ne ai dole ne eh to biz ziyadati wan nuqsani ta hanya ayi ƙari wa mudu akwai waɗanda in za a auna sai sai an cika mudu har ya wuce hankali to ƙari kenan mm zai bada yi shehu zai yi bayani wannan kusani ko kuma shi mai awon yana tauyewa irin awon nan na kwasa ɗaya aka ana zuba haka ba a tsaya a cika mu- ba a tsaya aji mudu a cika yadda ya kamata wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'i to wannan haramun ne da ijma'in malamai da alqur'ani da sunna da ijma'i alkitabu Allah ya ce wa aqimul wazna bil qisti sai ce wala tukhsirul kaga alkitabu ke sunna kuma hadisu abi huraira wanda ya gabata man gashana ijma'i kuma ba a samu malamin da ya ce hakan halat ba ne kowa ya ce hakan haram to ga yadda shehu ya yi bayanin yadda ake au yawwa saboda haka wanda ke sakai ya sani shi ma wanda ka zuwa saye ya sani li'anna saboda sifatal kaili siffar kwanon awo mudun awo fi shari'a amma a shari'a nan muna magana shari'a ne eh an yi ƙu'adal mikiyalu shine a zaunar da ma'auni abin awo mu'tadilan a daidaice ba tare da ya karkace ba a aje shi dai daidai wa daida ba ya juye ko ya yi doro ko ya yi wani abu ba kuma a aje shi da kai ne ƙasa ana ɗebowa ana zuba ana ɗebowa ana zuba ana ɗebowa ana zuba har sai ya cika in kuma cikawa an ka yi to a aje shi daidai wa daida ya tsayu ka a bari ya karkace an gane in sawa an kai an ka cika shi to ba zuba za ka yi ba sai ka aje shi sai ya tsaya tsab wa aqimul wazna ke eh to shine shehu yace mu'tadilan thumma yusabbu fihi al-makilu sai a zuba abincin da ake awo bayan an aje shi kenan eh sai kana ɗebowa kana zuba kana ɗebowa kana zuba in kuma cikawa kai to karka zuba cikin wan mai- kwanon mai saya ko buhunsa a sai ka aje shi ya tsayu eh ya tsayi tsab to sai ka ɗauka sai ka zuba Eh, to amma yan sakai za ka ga cas cas cas to ai kuskure to amma da ko da yake akwai mutuka da kala kala akwai mai tsantutu akwai mai tsantutu na'am ya abin yake
to za a yi bayani wannan za a yi bayanin shi ma mudu suna ɗan bambanci eh za a yi bayani to sai shehu ya ce an gane min fauƙihi ana zuba ta samansa hatta yamtali'a har sai mudun ya cika kamilan cikakke min gaira tadkinin ba tare da an yi mai tsagi ba an gane ana zuba ana turawa ana tausawa din nan yan sakai kuna haka ko ana zuba ana sa hannu ko icce ana ta ana ta duri duri ko tsagi ake cewa to shi shine at-tadkin ba daidai bane ba a tsagi Zu- zuba kawai aka ko kuma a kama ana ta eh to duk ba daidai bane kawai dai a tsayar da shi in buhu ne a saita shi sai ana zubawa ana zubawa in ya cika gejinsa shi kenan in ma mudu ne to zubawa ake ka a tausa ana danna eh eh ko menene kafula ba ko menene ka a tausa domin tausawan zai bayu mudun ya cika saba ga ɗabi'arsa saboda kana tausa abu Mm? kaga yana ƙara matsewa yana gamewa eh Eh, to shi ake kira at-tarki wala tasnidin kuma kar a juye mudu din eh shi kuma wannan su yan sagai suke wannan dabara sai kaga an dan karkace mudu eh an ki aje shi mu'tadilan sai a dan karkace shi kaga in an zuba to ba zai cika yadda ya kamata ba saboda haka wanda ya saya an yaudare shi wala zalzalatin ko babu girgiza ba a cewa a- a girgije mudu haramun ne Eh, da ya cika kawai zuba ake ba a dan girgizawa din nan eh ba a yi shine zalzala ke ko ya zo ko ya zaune ke ko ya zaunu ba a girgizawa saboda in ka girgiza gaga na ciki zai zubi Eh, kai wala hilatin shehu ya ce duk wata dubara wadda za ta sa a yi wa mudun ƙari ko a rage bai halatta ba wa inna ma ya'tadilul mikiyalu abin sani shi mudu shi yake daidaita da kansa ba kai za ka daidaitar da shi ba in ka zuba abin da ka zuba shi ka zai yi. ba sai ka danna ba ba sai ka yi tsagi kana abin nan tausawa kana tutturawa ba an gane ba sai ka yi wannan ba fi maudu'ihi a bagiransa wa yusabbu fihi al-makilu sai a dinga zuba abincin awo hatta yamtali abi tab'ihi sai ya cika ga ɗabi'arsa shi mudu ba wai sai an mai dubaru ya cika da ƙarfi da yaji ba tunda abu ɗaya yake in ma buhu ne kana zubawa da ya kai gejinsa zai mi shi kenan to shi ake bukata amma kaka hada da wata dubara ko ɗuri ko ba daidai ba ne.
kamar manoma eh can daji irin haka ya an kai saboda kana son ka shinkafa eh ka samu shiga da su yan kasuwa eh can aka yi amfani da sanduna haka mm, kana tsage ruwanka Mm.
saboda ya cika sosai mm.
da idan ka kawo ko a jijjige a in kai in kai da adda abinka kai shi kenan wannan ruwanka gadi ko ra'ayinka na nan babu kowai eh tun da dama abincin ko kyauta ma kana iya ba mutum eh babu wani abu shi dai mai saya ba zai sa wannan sharaɗin ba ya ce ba zai saya ba sai an yi ɗuri Eh, ba zai yi ba Mm. Mm. na'am Mm. Mm. Mm. Mm. buhun koda sabo da Ya ai mai cikin kwarai ai ba sai ai tsagi ba ko eh to inda shi mai abinci ya gada mai yayi yayi amma dai ka a wajabta mai Eh, mai saye ba zai wajabta masa ba an gane a aje shi bisa ga al'ada ba a cewa komai sai an yi shi ɗari bisa ɗari ka a kallafa mai eh fuskar buhuwan mm suna da bambanci haka ne don ko da sussukewa ma an kai eh idan an ka dawa an ka sussuke shi za ka ga wani buhu ya yi mutu talatin wani talatin da wani abu wani kuma to duk dai shehu zai yi wannan magana Eh, daidaita sa'i ko buhu da sauransu na shine zai yi bayani a kai to wannan abin da ya haifar da wannan rashin daidaita gejin abu yanzu yan an yanke a ce misali buhu sa'i kaza ga gari shikenan an riga an yi ittifaki akan haka ba a wuce wannan abin to kaga an huta eh to da ansa to da ansa talatin din kaga shikenan to shine shehu zai yi bayani akai na ومن الأمور التي عمت البلوى بها في هذه البلاد هو daga cikin al'amuran da wato suka zama ruwan dare game gari a wannan garuruwa adamu islahil maka- makayili shine rashin gyara ma'aunai daidaita su Eh, sai kaga in ka je kasuwar daji sa'insu daban in ka je ta gari nasu sa'i daban yan tsohon yan sakai buhunsu daban yan sabuwa buhunsu daban to wannan shehu ya ce haramun haramun ne a daidaita su in ma ka shiga kasuwa za ka ga masu sayan gumin Mm.
musu sai su za ka ga sa'insu daban to ai kuskure ne. a ka'ida eh a ka'ida mai abinci sai awo ba shi za su awo ba to ba daidai ba ne a ka'ida mai abinci shi ke aunawa ba mai saya ba an gane sannan duk gari kuma to su daidaita mudunsu ta yadda in ka je tsohon kasuwa shina in ka je sabon kasuwa shina to ai tun wancan zamanin akwai wannan matsala shi yasa shehu ya ce haramun wannan haramun ne wajibi ne ga sarki ya tsawatar in akwai shugaba mai kula da kasuwa ya ɗauki mataki dama cikin tsarin shugabanci to kasuwa ana ware mata shugaba a hukumance don binciken irin waɗannan kurakuran an gane sai a gyara su Eh, wannan muna da mai kasuwa da kuma to yana aikin shi Eh, to yanzu dai sai a gyara buhu mala abakar sai ku yi ittifaki buhu sa'i kaza shikenan duk inda ka tere shi ne to alhamdulillah tunda yana tsawatarwa Mm. yana aiki ko yawo to su dai masu sa'i din na a kula da su to ai akwai akwai yan banda ku yan buhuwa ai ba kuma adda matsala ba masu yan yaran nan masu gumi sa'insu ba gudana ba to su ma a yi ƙoƙari a gyara amma in gari ya bambanta to ba dole sai sa'i ya zamo guda ba amma kowane gari to wajibi ne sa'insu ya zamo ɗaya kan na tsohuwar kasuwa da sabuwar kasuwa a samu bambanci eh duk argungu gaba ɗaya sa'i ɗaya ne a abubuwa
to ai shi abba asu ai shi abba asu kuma da da ke suka siya da wani ma daga wajen abin ganin kushe shida a to wannan daidai ba daidai ba ne mun dai fahimci gyara sa'i ko to akwai matsala kawai sai a gyara ai Eh, in kuma babu shi kenan mun samu sa'a makalla yana da kyau a Eh.
samu lokaci a kan makalla wa yan eh masu sai da kamar gumin nan ɗan matan nan eh a kai musu ziyara a yi musu nasihohi to ai sha'un wane muku karatu ne ku sai ku zai ku isa ka gani in zo nan kuma ka dora min zuwa kasuwa
gaskiya wajen sai kai mata wata bayani cewa ta kai wani umi na ta yi a wannan hada aka yi da hukuma ai in za a yin wannan ai dole officially za a yi shi eh kwarai sai an hada da hukuma ta yadda in mutum bai bi doka ba ana iya hukunta shi Eh, maganar sa mai kyau ce amma dai ka gani ba aiki na na ba aikin ku ne eh Eh, to ai wasu ba su san hukuncin ba Ah, to ko masu da awo wa ya karanta hakan ai ba kowa ya karanta ba tayi in an sanar da su su hukumomin Eh, aka ce ga abin da shehu ya ce ƙasan nan babu mai inkarin shehu na'am babu inda za ka je ka ce ɗan fodiyo ya ce a ce magana banzata babu to ba karatunka ba ne eh to kaga sai a gaya musu su gyara waya jibu yana wajaba islahul makayili a gyara ma'aunai fi shari'i ga shari'a kibariha babban ma'auni wa sigariha in babba ne to ya zamo guda daidai wa daida wa sigariha da ƙanana in ƙaramin mudu ne shi ma ya zamo ɗaya kaga in babba za ka saye to an san yadda yake in ƙarami za ka saye shi ma an san yadda yake hatta ta kuna shehu ya ce har sai ta kasance an gane ko su abin nan dinnan da ya ambata kulluha ala nisbatin wahida ka gani dukkan su sai sun zamo akan mataki daya ka a samu bambanci wannan ana magana gari ɗaya kenan kamar nan yanzu argungu Eh, mutanen auge ba su shigo ba mutanen gulma ba su shigo ba su can su ma su yi nasu eh wala yajibu an yattafiqa ahlul biladi fil mikyali amma mutanen garuruwa daban-daban to ma'aunin su ba dole ne ya zamo ɗaya ba kowane gari ya yayi amfani da nasa an gane ko wa inna ma abinda dai yake tajibu abinda yake wajaba taswiyatu makayili baladin kowane gari su daidaita ma'auninsu wannan wajibi ne eh kowane gari fi ma baina ha tsakanin ta hatta ta kuda ala nisbatin wahida sai ta zamo mataki daya tunda Allah ya ce wailul lil mutaffifina allazina idza katalu ala an-nas yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru eh to kaga dubara kenan an ce kame annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira koma madina to ma'aunin su su madina bai da kyau bai da tsari akwai at-tafif tauye ma'auni ta hanyar ƙari ko ko rage to da annabi ya zo sai aka saukar da wannan sura din waɗannan ayoyi suna daga cikin surori na farko-farko da aka saukar a madina wailulil matsafifin saboda abin ya yi yawa lokacin a madina to amma tun da sahibu shari'i ya zo sallallahu alaihi wasallama to dole a gyara Allah ya ce azaba ya tabbata ga masu tauye mudu ta hanyar ƙari ko ragi duk ya shiga cikin at-tafif eh allazina idza katalu ay talabul kaila minan nas waɗanda in za su nemi a auna musu za su saya kenan daga mutane ya stofun to za su cika cika kuma na wuce haddi ba cika wai na hankali ba ba shi ayin take magana ba a za su nemi a cika musu cikan kuma sai ya wuce hankali wancan abin da shehu ya faɗa an gane yauwa na attadikin din ana sa ana tswagi eh to haramun ne an gane wa iza kaluhum aw wazanuhum in kuma su za su sayar in ka zo za su auna maka su saida maka to yukhsirun sai su tauye mu eh in su za su sayar kenan in kuma su za su saya to za a auna musu har a wuce haddi to masu yin wannan ɗabi'a Allah ya ce azaba ta tabbata gare su Allah ya zunnu ula'ika annahum mab'usun sai Allah ya ce ah wai su waɗannan ba sa tunanin za a tayar da sura na gobe kiyama don adatan mai yin wannan ɗabi'a kamar bai da tashin kiyama ba mai irin wannan zalunci kuma a haka yake neman abinci wai yana da awarwai yana da sana'a wannan ai haramtacciyar sana'a ce inda ba za ka iya yin abin da shari'a ta ce ba duk sana'ar da za ta sa ka ci haram to haramun ne ka yi ta in dai ba za ka iya kauce ma haram din nan cikinta ba Eh, to gara ka zauna babu sana'a ba faɗin bahaushe ba Hmm? cewa wai da babu gara Eh, to wannan magana jahilci ne Eh, ba daidai ba ne Allah ya kyauta to shehu ya ce wa min al'umuri lati ammatil balwa daga cikin al'amuran da musibar su ta game fi hazihil biladi a wayannan garuruwa ma yaf'alunahu abinda hausawa da fulani suke aikatawa min adami tawarufi alal kitabi wato rashin raba gado bisa ga yadda ƙur'ani ya tsara zaka ga kowace ibada cikin ibadu kakaf to Allah ya wakilta annabi ya yi bayani yadda za a yi ta amma ban da rabon gado shi rabon gado Allah da kansa ya raba to shi yasa shehu ya ce alal kitabi saboda annabi ma Allah bai bar shi ya raba da kansa ba sai ya raba da kai ne to ku hausawa da fulani ku ji tsoron Allah in za ku raba gado ku raba shi alal kitabi والسنة كما فرض الله سبحانه وتعالى كما يد الله يفرلنتا معنى بيان ربن قوة duk wani mai gado Allah ya faɗa abin da za a bashi in baka sani baka yi tambaya mana in baka san yadda ake rabo baka nemi ahalin abin su yi bayani an gane kenan ka huta lakinnahum sai dai su waɗannan fulanin da hausawa iza kana fil warasati kabirun in uba ya mutu to cikin ƴaƴansa wanda abbabba cikin su babban wa kenan ko istawla ala jami'i tarikati duk dukiyar kawai sai ya mamaye eh tunda ai shi ababba ko waya kula ya an yi mai magana sai ya ce ai haza malu ikhwani to ai dukiyar kannena ne ko ba haka ba wa ana fi manzilata abihim tunda uban mu ya rasu ni an matsayin sa wai wai hujjar da zai bada ke da eh zai ce ai shi ya babbawa kuma ni ai dan uwansu ne ni ne babban su kuma tun da ubanmu bai na ai shi kenan ni zan tsaya matsayinsa wala ya atari da ahadun minhum ala zalika su kuma kannan babu wanda zai cewa komai ba wanda zai ce ban yadda ba sai an ba haƙƙina ko da abin da ya musu daɗi eh shi kenan sun sallama tun da ba a san shari'a ba hatta iza mata shi kuma babban nan babban ɗan nan nasu na wato babban wa'in ya mutu istaula ala tarikatihi alaqawa wanda ya yi karhi cikin kannan sai ya mamaye dukiyar eh shikenan duk wanda ya motsa ya ce yana bige shi eh to haka aka su Hausa da Fulani suke yi wancan lokaci wa haza aidan haramun shehu yace wannan abun haramun ne kitaban littafin Allah tunda Allah ya faɗi yadda za a yi an gane ko wasu natan da kuma sunna wa ijma'an da ijma'in malamai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah qadi a'ata kullu zai haƙƙin haqqahu duk wani mai haƙƙi na gado Allah ya bashi ka gani wannan haƙƙin nasa ne shi yasa malamai suka ce to dole ne a bashi abin shi shi rabon wajibi ne dole sai saboda Allah ya riga ya raba kawai shi malami zartarwa ɗaya na zai ce wani an shi saboda haka asalin shi malami ba shi ya raba gado ba Allah ya raba shi malami kawai ya faɗi yadda za a yi ne tun da ilimi ne eh da hanyar da za a bi a raba ba tare da an zalunce kowa ba na fatar an gane kuma irin gadon da ya zama ta cewa ga mahaifi ya rasu ya bar dukiya yan gidaje ko gonaki sai zama to an karaba wani wani bangare kuma an karabawa Aha.
An yi tsawon tsawon shekaru to mi a hujjar rashin rabawa wasu daga cikin manyan ilan sun dan hau wani bangare ciki a'a mi mi mi a uzurin rashin rabawan sauran babu wani uzuri a to kuskure Allah ya ce faridatan min Allah saboda haka babu wata magana a haɗe gaba ɗaya a raba kowa a bashi dashi kowa ya kama gaban kansa amma rashin rabawan shine ai shehu yake magana ba daidai ba ne saboda yana haifar da zalunci kamar yadda ka ba da misali saboda haka a raba a ba kowa nashi dukiya ce tana da matsala eh tana da haɗari za a iya yaƙi saboda ita za a iya kisa saboda ita za a iya komai saboda ita da shi yasa Allah ya raba da kansa don komi dai lalacewa mutum ba zai ce Allah ya ci amana ce ba amma in malamin ungoku ne ya raba za ka iya cewa malam ya ci amana ta da shi yasa Allah ya raba da kansa saboda haka bayarwa na kawai za a yi to mina na ta taka ba daidai ba ne yana cikin abin da ma ake so da mutum ya mutu a gaggauta raba in dai ba akwai wani uzuri da ke sa a yi jinkirin ba
idan ba a raba ba yana kasancewa wasu daga cikin su su kan baya na kayan su sosai ku za su iya ba kai kotu to eh amma in sun kai wannan akwai masu ɗaukar wani mataki su kai musu ko kare ko da abin da ba bokaye yes subhanallah ka su Allah ya kyauta kada don kada su yi magana eh don kada a su hana su magana subhanallah to kaga kaga zalunci bisa zalunci ke na farko shi jinkirin rabawan in babu uzuri shi karan kansa zalunci ne sannan kuma kaje kawa dan uwanka sihiri don a yi mai kamun baki a ruhe mai baki ya daina magana ga shi dukiya ta ta amma bai iya cewa komai wani ƙato kawai yana wada ya gana ma kan wata lahu kamar shi da mamace Allah ya sauwaka idan ba a raba gadon ba babu wani duba gare shi
a me a uba gare shi bai bai da wani laifi tunda dama ba shi zai raba ba laifin shi guda in ya zan dukiyar nan ba halattacciya ta ba dukiyar haramta ya tara ya mutu ya bari to akwai matsala Mm, zai sha kashi Eh, amma wannan jinkiri kaga yana kansu yana kan magadan eh yana kansu sai dai kuma in ba a hidda bashi da sauran wasiya ba to wannan zai iya cutar da shi Mm, to kuma kaga ba a raba gado duk sai an cire waɗannan abubuwa na'am kace na'am kawo wasiya duk wanda ya raba mai dukiya ta iyalin ya yi wa gobe a lalata to wannan haramtacciyar wasiya ce haramun ne a tabbatar da ita sai a yi musu wa'azi su ji tsoron Allah wannan haramun bai halatta mutum ya ce ka ai Allah ya riga ya raba to yanzu Allah yake cewa kar yayi kowa haka cewa kai Allah shi ya riga fa ya ya gama fa shine karatun yanzu abin da ya rage kowa a bashi nashi to kuma Allah din ya ce ai haka to wannan wasiya haramtacciya ce ba a yi itibari da ita to su ma malamai suna da matsala mafi yawa da waya ka samu malami ɗari da za su raba gado ka samu ka samu uku daga cikinsu waɗanda za su raba gadon daidai cikin ɗari dukkan shirme ne kawai ana ha babba ha ƙarami ne Eh, saboda ba ba a karanci abin ba Eh, mafi yawa gadon da ake rabawa ƙasar nan to kawai dai al'ada ɗaya ce kawai to amma dai ba mahallinsa ba ne ba za mu yi wani dogon bayani ba sai in karatu za mu zo cikin iziya insha Allah eh to su kuma malamai sai su ji tsoron Allah in ka san baka da ilimin rabon gado to kar sai ka ce a nemi wanda ya sani eh wa min al-umuri allati ammat al-balwa biha fi hadhihi al-biladi daga cikin waɗannan dai al'amurra hawa yau da suka yaɗu a wannan garuruwa ma ja'aluhu abinda hausawa da fulani suka sanya adaban cewa wai tarbiyya ne da ladabi da uzama ihim ga masu girma daga cikinsu sarakunansu malamansu iyayensu mazajensu inda tahiyyati gun gaisuwa kalin hina'i kamar sun koyawa alaga matamala to haramun Eh, koran sarki ya daɗe haramun Eh, a ɗan sun koya haka ko a sun koyar da kai ko a sun koyar da gadon baya duk haramun ne kamar yadda ke na ake yi kotu duk haramun ba a sun wa kowa sai Allah ko da ba ma'aikacin kotu inda da sunan gaisuwa ne ƙwarai sai ya yi wannan ladabin nasu to haramun ne sai a yi wa kotu nasiha in tana jin nasiha in ba ta ji a barta da Allah a yi mata Allah ya isa dama duk wanda ya ƙarhinka sai dai ka bar shi da Allah in kuma kana tsammanin zai gyara sai ka yi mai kyakkyawar addu'a haramun ne duk girman malami ba a sunkuyawa in za a gaisa haka sarki haka mahaifi haka ma mata ba za ta abin nan ba a sunkuyi fa'innan hina ra'asi inda tahiyyati haramun shehu ya ce a ɗan lankwashe kai lokacin gaisuwa to haramun ne inda jumhuril ulama a gun mafi yawan malamai wa huwa zahirul hadisi kuma haramcin shine zahirin hadisi allazi rawahu tirmidhi wa an anas wa qala daga al-imam tirmidhi daga anas wa qala kuma shi at-tirmidhin ya ce qala din tana komawa ga tirmidhi ba anas ba huwa shi wannan hadisi hasanun sahih wa afta ba'd ulama eh mun yi bayani akan hasanun sahih ko ko a karatun misbahu ne ban sani ba ko nukuba wa afta ba'dul ulama'i amma an samu wasu wai malamai suka yi fatawa bi jawazihi suka ce wai babu komi ana iya yi amma suka sa sharadi idza lam yaqsid minhu annahu ruku'un shar'an shi me yi ko idza lam yuqsad in ba a nufa minhu daga wannan sun kuyawa ba annahu ruku'un in bai nufin cewa hakan da ya ruku'u bane shar'an ga shari'a sai sun ce babu komai to malamai suka ce wannan magana tasu ta ci karo da nas Anas yake ba da labari wani ya yi wa manzon Allah tambaya shi ya rasulallahi mutum ne ya haɗu da ɗan uwansa ko abokinsa ya haɗu da shi a yan hanilahu yana son su gaisa shin zai dan sunkuya lahu dan girmamawa gare shi saboda gaisuwa gare shi qala la annabi ya ce a'a to shine hadisin da shehu yake magana afa yaltazimuhu to zai rungume shi ce a'a ko alama ba zai yi ba wa yuqabbiluhu zai sumbunce shi annabi ya ce la duka dai annabi ya ce ba za a yi ba an gane annabi ya ce rike hannunsa su yi musafa dama gaisuwa abubuwa guda biyu ne assalamu alaikum ko salamun alaikum sai musafaha duk abin da ya fita daga wannan to ba shari'a ba ne ba gaisuwan musulunci ba ne al'ada ne na'am to shi ne tambaye shi zai ba shi hannu su gaisa annabi ya ce na'am a ga mahallin shahidi ya tabbatar da musafaha amma ya hana alin hina ka gana annabi bai ce a to ai inda bai yi nufin ruku'u ba ai babu komai kaga annabi bai faɗa haka ba shi yasa wancan malamin da ya wannan magana ba daidai ba ne shi yasa a ɗayan littattafansa da yawa ya yi wannan magana ihya usunna wa ikhmadul bid'a bayanul bid'a shaytaniya hisnul afhami min juyushil auhami a can ma abin da ya ce ma maguzawa al'ada su ce suke wannan abu suke sun koyawa in za su gaida masu girma daga cikinsu ko su yi gurhani da sauransu ya ce to ɗabi'a ce ta maguzawa ba ta musulunci ba a musulunci babu wannan in ba gaisuwa ba ne babu kogi eh to kaga wannan ai ba gaisuwa ba ne babu laifi tsaye ba laifi duk da dai ba a son haka in tsaye yake to kamata ya shi ma ya tsaye in tsugunnin nashi ba gaishe shi yake yi ba to babu komai an gani duk da dai barin shi shi ya fi in tsaye yake ka yi tsaye in zaune yake ka zauna shi ke a eh eh ba rashin tarbiyya shi yasa su waɗancan jahilan in an tambaye su sai su ce ai tarbiyya ne ai ladabi ne in yana yi sai a ce a yana da ladabi shehu ya ce to wai su suna da aicewa ba ladabi ba ne don duk abin da musulunci bai umarni da shi ba ba a kiran shi ladabi abin da allah ladabi abin da musulunci ya ce ka yi ga ladansa kaza kaza da sauransu
akwai waɗanda ma an ka fasu an nuna cewa tun da ɗana da uba ne ya zai
to duk- to duk kuskure ne, tunda sahabbai suna musafaha da manzon Allah to ka ko ga in akwai wanda ya cancanta a ƙi ba shi hannu don girmansa akwai kama annabi alaƙar ɗa da mahaifinsa ba ta kai tsakanin sahabi da manzon Allah ba manzon Allah fa aka ce to amma kuma yana musa- yana musafaha ai da sashin sahabbansa kuma lada gare ta eh to wannan duk duk rashin karatu ne aiki gara in ne sai ba shi hannu sai ya yi a sai a ce me ya ai sunna ce sunna ta ce ai eh sai a sanar da shi in ya jahilta na'am Mm. Mm. tsoro ne eh kana jin tsoron ya bige ka misali mayu nami a kai addu'a sai ka bashi insha Allah komi bai iya ba kai ko da isti'aza ne a kai addu'a sai ka bashi hannu babu abin da zai same ka insha Allah eh kai addu'a sai ka dogara ga Allah sai ka bashi hannu tunda dai musulmi ne Mm. Mm.
yanzu kenan da irin wannan gaisuwar da laraba ke yi a kan Mm.
wannan malaman mu za a ga haddara masu da'awar sunna Mm.
idan ma ka taɓa da juna sai a ga marar juna duk ba addini ba ne al'ada ce kawai al'ada ce kawai ba addini ba ne Mm, to ka gani suna yi ne kawai ma ba ba harama na ba a haramun ne an tambayi annabi ya ce kar a yi kana magana ba haramun ba ne to wane hukunci kake so a bashi shi annabi ya ce kar a yi kaga ya hana ke to hani kuma ya dullo alal alal taharim eh ba nan yan bukon nan eh yansu mata Mm.
suka ga wasu sun sai ma uba haka
to Allah Allah ya gyara eh to wannan kaga ai yahudanci ne eh yan boko ne waɗannan ba a ba a itibari da su ga addini ai eh ba komai shi wannan sunna ne eh eh amma ba ku- a- eh kusa ga mutane eh Allah ya sawwaka ba kusa ga mutane ba, kamar tambayar da eh ba cikin jama'a ba jama'a Mm, to ai mata ya ce to kuma kaga sha'anin mata da miji ai ba ba a tunana a yi wasu cikin gidan a to yahudanci ne wannan ai, su ke wannan sai a bari sai an shiga ɗaki an sa labule eh ba daidai ba ne tai Allah ya sauwaƙe Eh, kuskure ne to shi yasa ibn al-qayyim cikin alamul muwaqqi'ina yace zaka ga wasu su abin ya wuce ma sun kuyawa wasu ma har ruku'u suka yi irin yan ɗariƙu haka wasu har sujuda suke yi to wannan kaga ya kai kafirci ma shi ya fita daga layin haram eh kamar yarba su ma ridda ne wannan Mm, to wannan don ridda ne yarba kana yi ka biye su sai an kai sai an kai lasa an kai kwanciya to Allah ya sauwaka ku dai bari mu karasa na eh to saboda haka ba daidai ba ne in ji shehu ya saba ba shari'a to shi yasa ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ta ce za ka ga da yawa daga cikin 'yan bidi'a suna yi wa malamansu sujuda ko ruku to wannan duka ba daidai ba ne an gane ko? to shehu ya ce haza akhiru ma aradna tafsilahu wannan shine karshen abin da muka yi nufin mu yi bayaninsa daki-daki min hazihil umuri daga cikin waɗannan al'amurra allati ammatil balwa biha wanda sun yadu sun game fi hazihil biladi a wannan garuruwa hasaba ma bayyana Allah ta'ala lana mu duk abin da kaji mun faɗa to gwargwaron abin da Allah ya bayyana mana ne ba son zuciyarmu muka faɗa ba an gane ko? wa hasba kalamil a'imma kuma gwargwadon abin da muka fahimta na bayanin malamai ba wai ra'ayinsa na duk abubuwan da kaji yana faɗa ba bisa ra'ayi ba ne yana kallon alkur'ani da hadisai da bayanin malamai وبتمام تفصيلها تم الكتاب نور الألباب eh kuma tunda bayanin ya cika komai an faɗa duk kusan mafi yawan al'adun da ake yi a wancan lokaci shehu ya yi bayani dan al'amurra ɗin ya ce to kaga littafin nurul albab a hasken hankula al'albabu jam'u lubbin allubbu shine tataccen hankali shine allubu to nurul albabu shine hasken hankula tatattu masu tsabta waɗanda ba su garwaya da wani abu ba to su ne an kawa wannan littafin don a haskaka musu su gane abin da ko da su ba sa yi to in sun ga wasu na yi kasu rudu da su da akwai wani ko yin abu to dalilin wasu na yi sai abin ya ja shi sai amma an haska masa an masa bayani shi ke eh bihamdillahi kuma cikansa ya faru ne saboda gode ma Allah wa husna aunihi da kuma kyakkyawan taimakonsa wassalatu wassalamu salati da sallama sabbata ala rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamina mahalicin halittu wa afdalus salati mafificin salati ya tabbata wa atammu taslimi da maficikan aminci ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bisa ga shugabanmu annabi muhammad da mabiyansa da sahabbansa gaba daya wa radiyallahu allah ya yadda an sadati tabi'ina daga jagorori waɗanda suke tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai kenan ko kuma a tabi'i na duk wani wanda ya bi manzon Allah tun daga kan sahabbai har zuwa lokacin da yake magana wal ulama'i kuma Allah shi yadda da malamai al'amilina amma ha masu aiki da ilimin su shehu baiwa mugun malami a kyakkyawar addu'a tunda ya lalace bishe sa zaka ga mafi yawan addu'o'insa to yana yi wa malamai ne masu aiki malamai na Allah kenan sai kaga ya ce Allah shi yadda da su saboda mugun malami Allah ba zai yadda da shi ba sai in ya tuba wal a'immatil arba'a da limaman nan guda hudu al mujtahidina mujtahidai a addini shine al imamu Abu Hanifa al imamu Malik al imamu Shafi'i al imamu Abu Hanifa al'imamu ahmad ibn hanbal an gane ko wa muqallidihim da masu biyarsu a takalidu a nan alittiba da waɗanda suka bi su da kyautatawa ila yau middini har zuwa ranar sakamako amin allah ya karɓa shine mana amin ai istajib ya rabbana eh istajib ya rabbana ya allah ka amsa muna to wannan shi ne ƙarshen abin da a shehu usmanu allah ya nufe shi da rubutawa kuma mun kammala fatanmu abinda ya karantar da mu allah ya ba mu ikon aiki saboda haka kowa sai ya kokari shi ma ya yi muraja littafin na ya fahimce shi sosai na shi ma ya je ya isar da sako yawwa eh an samu ijara kwarai da gaske ko da baka da ɗalibai to ko da matanka ne ka karantar da su saboda shi tun da al'amuran kaga mafi yawan su har yanzu ana yi ko ba haka ba na yawwa ko da ba ta ganiya ka karantar da ita ko da ba ta kai matakin a sa mata littafi ba eh, to ka bude kana karanta mata ka ne mata sharhi Eh, saboda zuwa gaba ita ce za ta je wajen kalca to dama ta karanta ko ba haka ba Yawwa, ta san hadarin mu'amala da bokaye da 'yan tsibbo da sauransu Eh, to yana da kyau kuma kana da ɗalibai ko masallaci a karantar da su tunda al'adun har yanzu ana nan ana yi ba a daina ba to kaga akwai bukata kenan eh to kowa ya samu wannan dama din to sai ka gama ka ƙara fahimtar masail din duk sanda ka karanta abu kuma ka karantar da shi to sai ka ka ƙara fahimtar shi fiye da wanda shi ya karanta kuma ya abun nan ya aje littafin Eh, kuma insha Allah littafin mu na gaba za mu sa ihya'us sunna wa ikhbadul bid'ah Eh, wanda shi ya wasa a bayanan galibin waɗanga abubuwa duka akwai su Eh, to illa ita ihya usunna yana kawo maka abu ne wanda yake na sashen bid'a kuma ya kawo maka kishiyansa na sunna kuma tare da dalili kan kawo ayoyi hadisai da maganganun malamai Eh, shi ya wasa wannan kuma ya yi shi ne a takaice Eh, to Allah ya taimaka da yake har yanzu ba ku sai littafin ba ko Eh, to kaga tunda ba a saye ba ba za mu yi sanarwa wani sati za a yi wake don ba za a fara karatu ba sai kowa ya mallaki littafi shine al'asulu Eh, ba ana musha ba a musharaka wurin karatu da wannan da wannan su yi da'ira suna kallon kowa nashi littafi da kar wani ya ɗauke ma wani hankali shine al'asulu ƙa'idan makaranta kowa da nashi littafi ba a musharaka wannan bai da littafi ya je wajen wancan bai littafi wannan duk ya saba ma tarbiyyar ilimi ba daidai ba ne tun allah sa an samu wani sati za a za a dora in kuma ba a samu ba sai mu bari sai sadda kun ka shirya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh